a wurin su allah wanda za su sa reporting su kokari su sa karfi a fara da aka fara karatu da allah ya ga wani sai da zuwa da sa reporting saboda ya ba ta da yi akwai wuce ya ga matsala ya ga wanda ya kawo ya shi da reporting da ya zuwa aiki kuma ka fara sani da kuma ka fara sannan kuma a sa wayan apply mode sai da kira da wani shugaba
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kamo wannan safiya ta laraba yau muna goma sha hudu ga wata ramadan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1439 idan miladiya yau 30 ga watan biyar shekara ta 2018 muna na a cikin wannan tafsiri namu mai albarka a tafsirin maudu'i wanda kuma muna tafiya ne a cikin wannan littafi na gaban malamin addinin musulunci al'imamun jalil عبد الرحمن بن ناصر السعدي من فاتن الله سبحانه وتعالى يغفر جامسا muna na cikin babin da ya buɗe wanda yake bayani akan sifofin alƙur'ani kamar yadda shi alƙur'ani ne sifan da kansa yakan ɗauki ababen da Allah subhanahu wata'ala sifanta alƙur'ani mai girma da shi sai ya gaya mana dalilin da ya sanya Allah ya sifanta alƙur'ani da wannan sifa kuma ya gaya mana ma'anar sifa ya kuma gaya mana irin tasirinta da kuma yadda take a cikin zukata ko kuma a cikin gaɓuɓa ko a mu'amaloli da aikace-aikace ne yau da kullum da haka insha Allah ta'ala za mu ba alaran ma dama karanto mana ayoyin farkon sun sota ali imran sannan sai mu dora daga inda mu fata insha Allah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يخفى عليه شيء الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات بي- منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد hasbu jazakallahu khair to muna na cikin wannan bayani da malam ya kawo inda yake bayani akan cewa Allah subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani mai girma da cewa alqur'ani gabaki ɗayan sa muhkam ne kuma alqur'ani gabaki ɗayan sa mutashabih mutashabih ne a wani wurin kuma ya sifanta alqur'ani da cewa sashin sa muhkam sashinsa mutashabih to alhamdulillah jiya mun takaita bayani akan kowane gaba mene ake nufi da shi idan aka ce alqur'ani mai girma gabaki ɗayansa muhkam ne ne ake nufi ana nufin an ƙware matuƙa gurin tsara shi da saukar da shi da kyautata shi da jera shi da hukunce-hukuncen da ke ciki da gaskiyan da ke ciki duka an kyautata an ƙure matuƙa shine ma'anan muhkam da aka duk ayoyin da suka ji alƙur'ani mai girma ya sifanta kansa da cewa shi muhkam ne to abin da suke nufi kenan kamar ayan cikin suratul hud kitabun uhkimat ayatu ko kuma thumma yuhkimu Allahu ayatihi ko kuma tilka ayatul kitabil hakim al-hakim din muhkamat din kenan dai to abin da ake nufi shine an kware matuƙa wurin kyautata shi ayoyin da kuma suke bayani akan cewa alqur'ani mai girma gabaki ɗaya mutashabih ne kamar ayan da ta zo cikin sautar zuma abin da take nufi kamanceceniya da tafiya a salo iri ɗaya babu tukka da warwara babu shan bamban babu saɓani sai dai yana tafiya sashin shi na gaskata sashi shi ne ma'anar mutashabi to sai kuma kashi na biyu in aka ce ƙur'ani wani sashin shi muhkam wani sashin sa mutashabi to abinda ake nufi kamar yadda ayan sauti ali imran ta tabbatar cewa sashin alƙur'ani mai girma wanda shine mafi yawan ayoyin muhkamat ayoyin wanda yake kana karanta su karara suke ba su da bukatun sai ka nemo musu waɗansu ayoyi ko waɗansu hadisai sannan ka fahimci ma'anansu ba kuma sa ɗaukan fassara sama da ɗaya su ne ma'anan muhkamat ɗin kamar irin su wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ire-iren waɗannan dokoki muhkamat ne ba sa ɗaukar wani fassara sama da ɗaya kuma ba ka da bukatun sai ka gayyato waɗansu nasosa su zo su fassara musu qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu babu yanda za a ce malamai sun sabani maganganu guda uku sun ce Allah ta'budu illa iyyahu ana nufin shi ne ana nufin manzon shi ne kaga babu irin wannan sabani ba kuma kada bukatun ka ce ban gane ma'ana Allah ta'budu illa iyyahu qarara ne wannan ko irin su قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم kaga qarara ne ba da bukatun sai ka nemo waɗansu nasu za su fassara maka shi ko kuma a ce to an samu saɓani cewa abubuwan da Allah ya haramta shin shirka haramun ne ko makaruhi ne an samu saɓani waɗansu malamai suna fahimtar makaruhi a kaga duk babu da haka muhkamat kenan alhamdulillahi rabbil alamin muhkamat kenan qul huwallahu ahad muhkamat kenan to su ne mafi yawan ayoyin alqur'ani to akwai kuma sashi na biyu mutashabihat su ne waɗanda yake ma'anansu bai fitowa ƙarara har sai ka nemo waɗansu na sosa ka gwama su sannan haƙiƙanin ma'anansu zai fito idan ka ɗauki kamar yadda waɗansu malamai suke ganin cewa alif lam mim wannan na daga cikin mutashabihat to idan ka ɗauke shi a matsayin mutashabihat kamar yadda waɗansu malamai suka ce to ba za ka gane haƙiƙanin ma'anansa ba amma kana nemo waɗansu ayoyin kaɗa za ga ma'anin ya fito maka ɗauki duka inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo waɗannan harfan in ka tsama su wuri kamar guda uku za ka ga cewa duk inda aka faɗi irin waɗannan harfai to za ka ga sunan ƙur'ani ke biyo baya alif lam mim zalikal kitab alif lam mim ali imran kenan nazzala alaykal kitab idan ka je a arab alif lamin sad kitabun idan ka matsa ka je wata sura kenan ta gaba yunus alif lam ra tilka ayatul kitabi in ka tafi hud alif lam ra kitabun uhkimat in ka tafi yusuf alif lam ra tilka ayatul kitab al mubin idan ka matsa ra'ad alif lam mim ra tilka ayatul kitab hakanan duka in ka tsane irin su maryam ka fa ya ayin sad in ka tsane an kabut alif lam mim ahsiban nas in ka tsane rum alif lam ra alif lam mim ghulibat rum wanda yake su ma duk za ga karshe dai bayanin na koma zuwa ga sakon da ya zo a cikin alqur'ani to idan mun dauki waɗannan huruful muqatta'at din cewa ma su ne mutashabihat to kaga idan muka kalli ayoyin da ke gaban su za su nuna mana cewa waɗannan harfan suna da alaka kai tsaye da kalubalancan makiya a kan al'amarin alƙur'ani da aka so waɗannan ayoyi sun zama ƙararrake ne waɗansu malaman suna fahimtar cewa mutashabihat su ne haƙiƙanin ababen da za su faru na ranar tashin alkiyama haƙiƙanin amma ma'anoninsu sanannu ne kamar za a ce yau mai hukumun nasu da rabbil alami wani irin tashi za a yi waɗansu nasosa sun faɗi haƙiya sun faɗi ma'ana amma haƙiƙanin yadda abin zai gudana wannan sai an je tashin alkiyama za a yi to ayoyin da suke magana akan gaibu sai su nuna maka kawai sallama wa da ni ka wuya ake so wadan suna ganin cewa kamar irin sifofin Allah subhanahu wata'ala su ne ayoyin mutashabihat ayoyin da yake ba a san hakikanin su amma su ma idan ka samu wata aya ko ɗansu ayoyi da suke nuna maka cewa laisa ka mislihi shay'un sai ka san ce iskali ya bushe da kake ba idan ka je an faɗi cewa Allah yana da hannu aka ce yadullahi fawqa aydihim in wannan shine mutashabih to idan ka je laisa ka mislihi shay'un sai ka gane cewa ashe hannun Allah subhanahu wataala bai kama da hannun kowa ba da aka an kusa da duk wata shubha to haka nan al'amuran suke ko kuma fassaran da ke cewa mutashabihat shine abin nan nasosa ko ma'anona da ke ɗaukan fassara sama da ɗaya wani malami ya ce ga ma'anansa wani malami ya ce a'a ga ma'anansa wani malami ya ce a'a ga ma'anansa akwai kuma yiwuwa ma iya samun cin karo da juna cikin ma'anonin kuma duk nan sun zai iya ɗauka waɗannan ana kiransu mutashabihat amma idan kana so ka gane hakikanin wacce ake nufi idan ka ɗauki yadda manzon Allah da sabai suka fassara zai fito maka kana to ala ayi hal dai wannan shine abin da ke da alaka da muhkama da mutashabihat to malam yayi bayani akan muhkamat dan da mutashabihat akan fassaran farko to sai akan fassara ta biyu yace wa amma wasuhu bi anna minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab amma yadda Allah subhanahu wataala ya wasafta ya sifanta alqur'ani mai girma da cewa ayoyinsa muhkamat ne mun riga mun san ma'anar muhkamat yace kuma kunna ummul kitab sune mafi yawan ayoyin littafin Allah sai yace wa ukhra mutashabihat wadansu daga ciki kuma mutashabihat ne sai malin ya ce falmutashabihat idan aka ce almutashabihat a wannan fassara hiya allati yaqa'u al-ishkalu fi dilalatiha sune ayoyin da suke ko nasosan da suke ko kalmomi ko ma'anonin da suke akwai ishkali wurin hakikan ma'anonsu akwai ishkali akwai dan wani abin nan matsala gurin yadda ake za a fahimce su hakikan li sababin min al-asbab al-lafziyya والعبارات والعبارات المركبة wani lokaci akan rasa gane ma'anin ne saboda wani sababi na lafazi wato lafazin ne yana ɗaukan fassarori da dama to wanne ake nufi a sai ya kawo iskari wa fakihatan wa abba ne ma'anin wa abba to wa abban din nan yana da yana iya ɗaukan ma'anoni da dama amma mene Allah ke nufi da wa abban anan to ana iya samun iskari saboda lafazin yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban yana iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya sai wannan ya ruda sai wannan ya mu wani ƙaiƙayi ya kasa gane hakikanin abin da ake nufi wal ibarat al murakkaba wani lokaci kuma jerin giyan magana yanda aka tsaro magana sai wannan nassin sai ya zama wani da dan wani iskari wurin fahimtar hakikanin ma'anarsa sai ma ce fa'amar Allah bi raddiha ilal muhkamatil wadiha idan aka sami irin wannan aka sami lafazi ko wata ibara wato wani wata kalma ko wata ma'ana da ta rikitar ba a gane hakikanin ta ba to abinda Allah ya bada umarni shine a maida ita ilal muhkamatil wadiha a ɗauki wannan a maida ita zuwa ga ayoyin da suka fito ƙarara suka bayyana hakikanin al'amari bayyanatul ma'ani ayoyin da suka zo suka bayanin ma'anoni karara allati hiya nassun fil murad wacce take bada bayani akan abin da ake so a gane da tunda duk inda aka sami nassun da bai fito karara ba to babu shakka babu ta babu akwai ayoyin kuma da suka fito karara suka faɗa kan abin da ake nufi to fa idza ruddat al mutashabihat ila al muhkamat idan aka maida mutashabiyat zuwa ga muhkamat sar kulluha muhkamat to a wannan lokacin kenan qur'ani ya zama gabaki din shi muhkamat tunda wanda ma ba a gane ba an dauke shi an maida shi cikin wanda aka gane kuma ga ma'anan ya fito karara to shikenan ai gabaki ɗaya sun zama karara kenan babu wani abin da yake ba a gane ba mala yace wa zal shakk wal ishkal shakkan da ake da shi da ishkalin da ake da shi duk gabaki ɗaya sai ya gushe wa hasala al-bayanu lil huda min ad-dalal sai bayanin fito qarara a tantance tsakankanin gaskiya da ƙarya to wannan shine bayanan da malam ya kawo akan abin da ya shafi muhkamat da mutashabihat kamar yadda qur'anin ya sifanta kansa da wadannan sifofi malam yace wa wasafahu bi annahu bi annahu kullu salahun wa yahdi ila al-islah Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta alƙur'ani mai girma da cewa gabaki ɗayansa salahun daidai wa yahdi ilal islah kuma yana shiryatarwa zuwa ga daidai al-islah shine daidai shine nagarta shine ya kamata shine dacewa shine al-islah daidaito ba tare da wuce wuri ba ba tare da ci baya ba ba tare da ketar haddi ba shine al-islam shine as-sala shine al-islam da haka al-qur'ani gabaki ɗayan sa daidai ne gabaki ɗayan sa daidaito ne gabaki ɗayansa ya kamata ne to kuma haka nan yake shiryatarwa zuwa ga wannan duk wanda ya riko da shi ya samu daidaito za ka ga a aƙidarsa a ibadansa a ma'amalolinsa babu wuce wuri yana tsaka tsaki a komi yana tsaka tsaki idan ka ɗauki ababin aƙida za ga alƙur'ani mai girma yana tsakaita ka tsakankanin kore ƙaddara ga Allah da kuma ƙwace ƙaddara ko mashi'a ga bayin Allah mai amfani da kalmar mashi'a kaga Allah subhanahu wata'ala shi ke nufatan duk abin da ya ga dama duk abin da kaga ya faru a cikin nufin Allah ne haka nan Allah ya nufa ya faru to wannan ya kwace ma bayi cewa su kuma ba su da wani nufi nasu a su ma bayi suna da nasu nufi Allah yana da nashi mashi'ar bayi ma suna da nasu mashi'ar Qur'ani ke tsakaitawa yace liman sha'a minkum falyattaqi liman sha'a minkum daga cikin ku wanda ga dama an ya saki ne tsaya akan tafarki sai ce amma wa ma tasha'un illa ay sha Allah da aka bawa yana da mashi'a Allah yana da mashi'a akwai dan su kungiyoyin bid'a sai suka ce a ai mashi'a kawai ta Allah ce bawa ba shi da hannu a cikin duk abin da yake gudana tsakanin bayi a rayuwa idan ka yi sallah ba ka da wani ganin dama ciki Allah ne karsa ba ka yi sallah wanda ya sujada ga gunki Allah ne karsa ta shi sujada ga gunki to kuma Allah ce zai ni'imtar da wancan ya azabtar da wannan to kaga Allah ya zalunci kaga inda sharran aqidan su ya haifar da su ke wadansu kuma sai suka ce a a duk al'amuran na bayi bayi ne su suke halittar aikace aikacensu a sai suka tabbatar ma Allah sai suka kwace ma bayin Allah su wancan kashi na farko sun ce ga baki ɗaya bayi ne ke aikace aikace wa'annan kashi na biyu sai suka ce a duk abin da ka gani Allah ne ya kadda bawa ba shi da wata mashiya ba shi da wani ganin dama to duka waɗannan ƙungiyoyi batattu ne to shi Qur'ani sai daidaita ya nuna maka bayi suna da mashi'a Allah ma yana da mashi'a amma mashi'ar bayi yana tafiya ne a bayan mashi'an Allah subhanahu wannan babin aqida ke misali ne na bada misalin waɗanda za su wuce wuri a wurin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam su yabi annabi su yabi annabi su yabi annabi har su aje shi a matsayi irin na Allah har su aje shi a matsayi irin na Allah a rika faɗin ya san gaibi ya san ilimin lahul mahfuz dan shi aka halicci duniya da lahira wanda zaka kuma wannan aqidar a cikin mutanen mai yanzu akwai ta sai ka ji mutum yana ce maka in dai an yi duniya don manzo to hakikanin magana Allah bai duniya don manzo ba Allah ya yi duniya ne domin a bauta mishi shi ma manzan an yi shi ne domin ya bauta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicci duniya don manzo ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق أي بإقامة لا إله إلا الله الله halicci kan mai da kasai ne domin a tsaye da la ilaha illallah da haka Allah bai halicci duniya da mu to waɗansu kuma sai suka tauye haƙƙin manzan sai suka zarge shi da yawan magana da yawan taɗi ya zo da maganganu ba aike shi ba khawarij ke na sashi daga cikin khawarij su ne muka sanin su ayo da ƴan qur'aniyun sashen khawarij ƴan qur'aniyun waɗanda suke ganin cewa su ba za su bauta ma Allah da sunna ba qur'ani kadai ya ishe su in an yi magana su ce tabi ayi hadithin ba'dahu yu'minu shi ma annabin wane ce faɗi wani magana bayan qur'ani to kaga waɗancan sufiya ɗan ɗariƙo sun wuce wuri suka aje annabi a matsayi na Allah waɗannan hawari sun wuce wuri suka mai da manzon Allah baya qur'ani zaga yana tsakaita maka ka ɗauki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abdullahi wa rasulu ka ɗauke shi bawan Allah manzan Allah ka ɗauke shi basha mutum wani sallama ba mala'ika ba ne ba dabba ba ce ba dutse ba ne ba itaciya ba ne ba ƙwari ba ne ba daskararre ba ne mutum ne bashar halkuntu illa bashar rasula bashar ne amma manzan Allah mafifici a cikin halittu gaba ke daya to ƙur'ani haka yake takaita to shine na malin ke cewa za ga ƙur'ani daidai ne kuma yana shirin tura zuwa ga daidai da tsakaitawa da dacewa da sanin ya kamata to wannan a cikin aƙidu a cikin ibadu a cikin mu'amaloli ne da kullum idan ka ɗauka a cikin ibada za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana jawo hankalinka akan yin ibada mafi kyau ba yin ibada mafi yawa ba liyabluwakum ayyukum ahsan ko aktharu ahsan shi qur'ani ya faɗaitar da kai ya ji hankalinka ne akan idan za ka yi aiki ga Allah to kai ahsanu ne mafi kyau ba aksaru ya dami Allah ba yawan aikin ya dami Allah ba ahsan kyan aikin ya dami Allah nagartacci kenan ba matsalan ita ce ka zauna ka ɗauki carbi ka ɗauki carbi ka ce ka yi dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya an ba ka wurin ya laɗi ka ja dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ya laɗi Qur'ani bai san da wannan ba bai san da wannan ba ko an baka zikirin dubu saba'in bai san da wannan ba ko kuma zikirora da kake yi bayan sallah nan da nan ka yi ka tashi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah nan nan da nan ka tashi Qur'ani bai san da wannan ba duk da kai wannan gara ka ce subhanallah guda ɗaya na gartacciya duk ta fi wancan shiri ne da haka haka qur'ani ke tsakaita ka haka qur'ani ke tsakaita a babin ibadu ke nan wannan na babin ibadu idan ka dubi a babin mu'amaloli sai ya yi maka kyakkyawan tsari la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti idan ka tashi za ka yi kyauta to kada ka zama marowaci makeki hannunka a wuya ba wanda ke cin naka kar kuma ka zama haka hannunka haka ba ka da iyaka ba ka da doka ba ka da ka'ida wata ka'ida maluman mahsuwa sai ka zama abin gari ya kasance kai baka da tantancewa wa ya kamata an ba a ina ya kamata in bashi wani adadi ya kamata in bada wannan a rashin kan gado sai qur'ani ya kore bai da kai wannan a daidai lokacin da yake kuma ba za ka zama makikin a cikin babin ce da iyali haka Allah subhanahu wata'ala ya kawo cikin suratul qur'an walladheena idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wannan cikin ce da iyali ne ko a cikin kyauta ne na yau da kullum lam yusrifu wa lam yaqtu tsaka tsaki baya ƙoro kuma baya faca-faca komai za a ji shi inda ya dace sai ka sayo jakan fiye wata sai ka aji kawai sai ka ga yaro ya zo sai ya ɗauki fiye wata kawai sai ya fasa ba zai sha ɗaya cikin biyar na fiye watan ba ya aji an gama da wannan ledan fiye wata ɗin ke wani kuma yaron idan zai sha shi ma zai je ɗauko wani ne shi ma ba zai sha ɗaya bisa uku ba an gama wannan almabazzaranci ne ba za ka yi da irin wannan ba wannan almubazzaranci to qur'ani ya tsakaita kai ya tsakaita komai zaka yi kai shi sai sa sai sa ka auna wani irin cewa ya kamata me zan ci ya tsalu ka ma za yin kaga inda sabai su mene za ka ciya kuma wani adadi za ka ciya ya manzon Allah gashi ina da dukiya amma ƴata ɗaya ce shin in yi sadaka da dukiya na ga baki ɗaya ya ce a'a in yi sadaka da rabi ya ce a in yi sadaka da ɗaya bisa uku to shi ma dai yawa kaga yadda ake tsara musu a babin zamantakewa da abin nan to wannan haka qur'ani yake wa ila aqwamil umur haka ne yake shiryatarwa zuwa ga mafi daidai a cikin al'amura ga baki daya wa arshadiha mafi dacewanta wa anfa'iha mafi amfanin ta fi kulli shay'in a cikin komi duna istisna ba tare da mutu gaciya ba kamar irin mukaddiman da muka yi a ranar farko a cikin komi qur'ani na shiryatarwa zuwa ga abin da ya dace a cikin komi yana shiryatarwa zuwa ga abin da ya dace idan ka tashi za ka yi aure wata irin mace za ka aura ana wata irin mace za ka aura kamar da qur'ani shiryatar da kai ko baka tashi auren wata kuma in tambayi abokin ka abubakar kamar da Qur'ani shi da turmi irin mace za ka aura bari mu samu ina mai shirin aure yanzu akwai wanda ke shirin aure yanzu a wancan shi ya riga ya fita ya riga ya ya riga ya abin ga anas can to ga ɗayan anas can ya wata irin aka ce ka nemo ma ba da ku ko ba abin da Qur'ani ce kenan ba ma tsaba ka je ka nemo matan da za ta baka nutsuwa da kwanciyar hankali ma tsaba da kuma kenan hadisi ya ƙara bayani cewa wanda in ka kalle ta za ka ta faranta maka rai in ka kalle ta za ka ta na gode ma Allah da ya sa na wurin shi kaga komi ya ci komi yana tafiya daidai in na kalle ta ta guri kaza sai in ga kaza yayi in aka kalle ta ta guri kaza amma kar ka je ka nemo mashin da kullum za ka kwana da bakin ciki tana tashi da bakin ciki ka aure ta ce kyau an yi asarar aure an yi asarar aure in ce magana kana jin bakin ciki da damuwa in ka kalle ta kullum shikenan ka jefa kanka cikin kunci da azaba domin da qur'ani shi ne da kai a babin matan ma da ba ka aure hadisi ya kara maka bayanin cewa to kuma in ka sami irin wannan ma tsaba da kuma to ta zama za ta bi ma'abociyar addini domin kar kuma a yi kitso da farfata ka samu wacce kake nema kai dama wacce kake nema baka me yanayi iri kaza me yanayi iri kaza to duk ka samu to amma kuma yaya ɗabi'unta yaya addininta sai annabi ya bada waɗannan hanyoyi guda biyu da ɗabi'u da addini wata tana nan kyakkyawa ce irin wacce kake nema amma me bakar hasada idan ta ga ka rike wani abu ka ba mahaifiyarka sai ta kwana bakwai tana fushi da kullun cikin sabani in ta ga ka ɗauki waya kana waya da wata ƴar uwarka ta ɗauki wayan ta fasa da ta bala'i ko ba za matan suke fasa wayan magana ana samu ko kuma wacce idan za ka yi mata kishiya duk sai ta fallasa ka a gani sai ta gama zage ka a gari sai ta bu da kali da kali gidajen biki duk sai ta bi ai wannan mutumin banza ne sai ta gama yin maka sharri da kadabi bayan ta zauna da shekara biyar shida bakwai goma to kaga irin wannan mai irin wannan tafiya mai ake da ita wata mata mafannaciya ce za ka sayo buhun shinkafa daga kai sai ita bayan kwana goma sha takwas ta ce maka na kuma ce in gaya maka shinkafa ya ƙare shinkafa bude ya kare mabannaciya ne ko wata ɗaya bai yi ba abin da ke wasu wata uku ita cikin kwana sha bakwai sha takwas ashirin sati uku shi kenan ya kare kaga inda irin wannan zaka zauna ya kake tsammanin zama zai kasance kaga zama ba zai daɗi ba irin matan da idan ta zo cikin da ya kawo ne mai kake so a yi ka ce a wani ciki dai duk abin da kika yi ni yayi a ni dai ka dai gaya ko abin da kake so ka ce to yau ina son ne mai shinkafa da wake ce wallahi ba zan yi ba ne wallahi yau alalabi ke dinci kin san kina jin cin alalcin asali to ki je ki yi mana amma kin tambayin na ce a ki je kin kuma kin ce wallahi ba zan yi ba wannan wannan ya kamo wannan kukan ɗabi'an matarsa kenan ko ba yana sai ta ɗauki ta kira shi wani da kake so yau a yi a'a ni wancan na ce miki da abin da kika yayi a'a ni dai ka gaya mu har ya ce sai kashe wani wani lokaci ta sake kiran shi ni dai ka gaya mu to shi kaza kaza wallahi tallahi ni ba zan yi ba rashin mutunci ke kin san da mallan ba za ki ba to kake kan biyu to irin wannan matan Allah ya tarbace ka da ita ya kake nan zaman da kasance za a yi ta zama ne riban aure da amfani da alkhairan da ake samu aure duk za ka rasa litaskuni ilaiha ne natsuwa da kwanciyar hankali to duk za ka rasa ka samu irin wannan mata to qur'ani yana shirye da kai zuwa ga mafi amfanin komai komai da ka sani a duniya har riga idan za ka sa qur'ani zai shirye da kai zuwa ga rigan da yafi dacewa da kai rigan da yafi dacewa da kai ka gani kamar yadda mata ana son ka samu wacce ta dace haka nan ma riga ana son ka samu wanda ya dace da kai bari in ga muku wani fikihu fikihu in Allah ya sa kun gane kamar mutumin da ya zama mai launi irin nawa baki hikima ce karka nemo bakaken kaya ko ni ke tambaya hikima ce karka nemo bakaken kaya kana kaka ba su a cikin ka ka dan sarka mu ka samu yan tufafi masu haske amma kana da launin fata na baki kuma ka rika nemo bakaken kaya kana sa wannan sai dai dan shi'a sai dai dan shi'a in su zuciyar shi take baka haka nan zai tsane ka kaya bakaki ka dan sarka shi yasa annabi ya ce ku zaɓi fararen tufafi fa ina min min ahsan thiyabikum mafi kyan tufafi kenan fararen a aikin haji aka ce mu nemi fararen tufafi mu sa in mun mutu aka ce a nemi farare masu tsafta a sa to wannan izina ne cewa a rayuwarka ma fararen tufafi sun fi tsada sun fi daraja sun fi kima duk wanda ya sa fararen tufafi sai ga an ce ya fito kamar wani mala'ika idan da za a yi aure wannan ya sa babbar riga ango ya sa babbar riga mai ruwan ganye sai abokin ango ya sa farar riga ana zuwa wani ake fara ɗauka shine angon mai farar riga da aka farar riga tana da falala jama'a yawa wannan na bada wata yar misali ne haka wanda yake duk qur'ani ya shanta zuwa ga irin wannan amma ba za ka shi wannan sai cewa bakakan fata ta sa fararen kaya ba ba za ka gan shi a nasu ba amma gama garin yadda qur'ani ya shanta zuwa ga abubuwan da yake nuna ke to a cikin komi sai ma da cewa hadha al-wasf al-muhit la yakhruju anhu shay' yanda qur'ani ya shirya zuwa ga komi to babu abin da ya fita ne wanda qur'ani bai shirya da abin da ya dace babu wa huwa islahu lil aqaid qur'ani na gatta aqidoji wal qulub da zakata mun yi bayani sashin wannan bayani walil akhlaq wal a'mal yana gatta dabi'u yana gatta aikace aikace ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي yana shiryatarwa zuwa ga daidai a cikin addini a cikin rayuwa bi haifu taqumu bihi al-umur yadda komi zai tsaya inda ya dace wa ta'tadilu bil ahwal yanayin ya dace wa yahsul bihi al-kamal al-mutanawwi' min kulli wajhi kuma in aka bi irin yadda Qur'ani ya tsara a cikin komi sai ka ga abin ya cika daidai wa daida irin yadda ya dace ta kowace fuska bil irshad ila kulli wasilatin nafi'a hanyar qur'ani ke bi nuna zuwa ga wannan yana nuni ne zuwa ga duk wata hanya ne amfani to addi ila al maqasid wacce yake idan ka bi wannan hanyar za ka ita zuwa ga abin da kake nufi wal ghayat al maqluba abin da ka tasa a gaba wacce ita kake nema to idan ka bi waɗannan hanyoyin za ka samu zuwa gare shi wala sabila ila al-hidayati da haka a takaice dai babu wata hanya zuwa ga shari'a was salahi zuwa ga daidai wal islahi zuwa ga daidaito li jami'il umuri a cikin dukkan al'amura illa bi suluki turuq allati arshada ilayha al-qur'an fa ce sai in an bi tafarkin da al-qur'ani mai girma shi ba kun ga jama'a idan kuka lura da yanayin halin al'ummar musulmi a yau ko kuma mu ce al'ummar duniya ka ɗauka da musulmin da kafirar duka ban sani ba maki nawa za ku iya ba rayuwar duniya ga baki ɗayan wurin bin Allah da daidaiton al'amura maki nawa za ku iya ba duniya ga baki ɗaya yanzu kawai kalli rayuwar duniya shin abin da ya dace ya gudana a duniya haka yake tafiya ya da abubuwan da ke gudana yanzu ya dace da daidai a babin addini a babin zamantakewa a babin tattalin arziki a babin wato rayuwa ne da kullum maki nawa za ka iya ba duniya misali waɗansu ce ashirin cikin ɗari to me ya cinye tamanin ɗin kenan ya nuna ko pass mark ba a samu ba to amma yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabbai ya fi irin wannan rayuwar ta mu yanayin da ya sami al'umman da aka turo shi zuwa gare su kaga dai al'umman da aka turo shi zuwa gare su dauki kamar su larabawa larabawa ummiyai ummiyai ne ummiyai shine wanda ke ko karatu da rubutu ba su iya ba amma mu yanzu a cikin mun iya karatu da rubutu ko ban iya ba mun iya da haka yanayin mu yafi na waɗancan mutanen da Allah subhanahu wataala yake annabi a cikin su sannan su waɗannan al'umma waɗansu suna bautan wuta waɗansu suna bautan rana waɗansu suna bautan wata waɗansu suna bautan taurari waɗansu suna bautan aljannu waɗansu suna bautan mala'iku waɗansu suna bautan itatuwa addinansu ya sha bambam bankaura da shirin mutane babu masu bautan Allah a cikin su sam babu mu ko a cikin mu yanzu akwai masu bautan Allah kuma suna da yawa to da haka yanayin mu ya fi kyau fiye da yanayin wani can idan ka ɗauki ɗabi'unsu mai mulki da mai dukiya kawai shi ke da magana talaka da wanda ake mallaka ba shi da wani motsi bauta ne kawai su sunansu bayi sace-sace da fashi da makami da tauye haƙƙin masu haƙƙi da danniya da babakeri shi ne mamaye rayuwarsu hatta kai a ce ana gadon mace in mahaifinka ya rasu sai ka gaji kishin mahaifiyarka ta zama taka ko dai ka mai da ita sadaka ko ka sai da ita ko ka rika ba da haya kamar da ake ba da hayan keke kana da mata ya guda biyu ko uku na haya ne sai dai mutum ya zo ya ce maka to ina son haya na kwana bakwai ku yi tsada ya baka kuɗi ka dubi irin lalacewar zamani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara nawa ya gyara komai ya daidaita cikin shekara nawa cikin shekara 23 komai ya daidaita komai ya daidaita a babin addini komai ya daidaita akwai daga cikin manan yanzu wanda yake shekarar shi 40 yana sallah amma har yanzu sallar shi shiriri ta ne in yana karatu kaman lalataccen famfo fafafafaka da yi nan ba kan gaba shekarar shi kuma arba'in yau yana sallah amma da zai iya karatu irin wannan ne muka ji a wannan abin da aka yi ta yaɗawa shekaru uku baya wani shugaba daga cikin shugabannin ƙasa shekara kusan sassan yana sallah bai iya fatiha to wannan shi ne Allah ya sa maka jinan shi idan ka ɗauki ire-iren shi sa'o'in shi da yayin shi da kallon shi waɗansu ma ga arna shi a bisa nasu abin da kake yanzu kullum sai kayi so biyar kai kan ma mu ɗauki mishi gabanni can mu dawo cikin mu nan na tabbatar akwai wanda karatun fatan shi a nan ba ta da kyau akwai wanda bai iya tantance almaghdubi da almaglubi ba me ma'anar almaglubi daga galaba wanda aka rinjaye shi me ma'anan al-maghdubi wanda aka fishi da shi al-ghadabu ba shine al-ghalabatu ba ko ba ka bane akwai wanda ba su iya tantance wannan ba akwai wanda yake bai san alhamdulillah rabbil alamin shi ya dauka alhamdu alhamdu me ma'anan alhamdu ila an fahimta da aka bai san bambanci tsakankanin ha ƙarami da ake kiran shi ha da ha babba wanda ake kiran shi ha da magari da ha ƙarami mai ruwa fa'un kenan wani ba abin da ya dame shi kuma gashi qur'anin arabiyyan ghairu bi wajen qur'ani larabci ne ba bahaushe ba wani ya ce maka ni Allah ne ba ranar da wannan kalkala a to ai kalkala larabci ne kuma qur'ani balarabe ne dole ka karanta da kalkala ba makawa to akwai wanda ba bai iya akwai wanda bai iya akwai wanda bai iya wannan ba ibadan shi ba ta amma shi annabi cikin shekara 23 ya gyara kuma to menene sirrin da annabi ya rike ya gyara waɗannan mutanen shine qur'anin bin qur'anin to amma muga qur'ani a cikin shekara yau nawa amma bai gyara to kaga wato ba mu bi ta farkin qur'anin ne irin yanda ya dace saboda yana shiryatarwa zuwa ga daidai da mun bi shi to da ya shiryatar da mu zuwa ga daidai to amma ba mu ba to shine maliki cewa fama ta haramta to daga nan dama idan ba ku manta ba cikin mukaddima ce zai dauki waɗansu ayoyi a cikin kowane babi sai su wakilci sauran ayoyin in ya dauki kowace kowace sifa na qur'ani zai mace irin wannan bayanin to littafin zai zama wani babban littafin tafsiri shi kuma yana son ya zama muktasa wani takaicen takaicen takaita wani to yanzu ya dauki waɗansu sifofi ya dauki hidaya ya dauki rahama ya dauki shafa ya ɗauki muhkam da mutashabe ya ɗauki annur ya ɗauki as-sala wal islah to waɗannan sifofin da qur'ani ya kawo wanda ya sabanta qur'ani da shi to ka gane sauran kai kuma haka duka gabaki ɗaya sauran sifofin qur'ani sai mali ce fa mata arafta an al-qur'an al-azim a lokacin da kasance lalle al-qur'ani mai girma mawsufun kullahu bi hadhihi al-awsaf gabaki ɗayansa ya sifanta da irin wannan sifofin allati hi a'la al-awsaf wadanda yake sune sifofi madaukaka wa akmaliha wato mafi cikanta wa atammaha mafi cika wa anfa'iha mafi amfani lil ibad ga bayi wa annahu ila fi hadhihi al-ma'ani kuma haka qur'ani ya tanana ta irin wadannan ma'anonin al-jalila manya manya wa mazajat fihi mazjan ajiban gariban kuma haka nan irin waɗannan ma'anonin ya cakuɗu da alƙur'ani mai girma wani irin cakuɗuwa mai ban mamaki fi kamari wa rasmihi a wurin cikansa da wurin kyansa idan ka fahimci wannan fahimta sai ka fahimci anna ɗaliban ilimi cewa lalle ɗalibin ilimi idza waqafa ala tafsiri ba'd al-ayat idan ya gane haƙiƙanin ma'anan sashin ayoyin alƙur'ani tadarraba biha ya goge da su ya gogu da su zai gogu da su sosai ko ya gogo da su sosai wata wasar biya ila ma'arifati baqiyatul ayat to wannan zai jagorance shi ya gane haƙiƙan sauran ayoyin abin da yake nufi nan kaga kamar yadda ya kawo ɗanan sifofin wanda ba su wuce sifofi guda goma ba wanda ya sabanta alkur'ani mai girma da su ya bayanin su to na tabbatar yanzu duk ayin da ka ji Allah sabanta alkur'ani da wata sifa in ka zo wurin in kai ɗalibin ilimi ne sai ka ɗan ci mulki ka kirba to shi kuma wannan kamun yaya kenan zai zama dauka an ce mubarakun in ka zo gurin ba za ka iya wuce ba sai ka yi to mubarakun ya za mu fahimci albarkan alƙur'ani in ka ji an ce shifa'un sai ka tsaya shifa'un ta yaya duk wata sifa da ka ji an sifanta alƙur'ani mai girma zai idan ka zo gurin sai kwakwalwanka ta baka cewa akwai wata ma'ana mai kima mai garɗi a nan gurin wanda inda za ka yi nutsu a cikin tekun alkur'ani za ka gano wannan abin nan to da kenan wannan abin da ka sani ya baka izina ka san sauran fassarar ayoyin da kuma irin haƙa'iƙin da ke karkashin su malai ce da hadhihi al-asbab wa ghayriha saboda wannan sababin da wani ta ra'ayna anna al-maslahata sai muka ga cewa lalle maslaha tad'u ila al-iktisar ala khulasati dhalika tafsir to lalle yana da buƙatuwan mu tsaya mu khulasan tafsirin al-qur'ani dama kafa manta ya kawo dalili ya ce daga cikin dalilan da ya sanya za mu ɗauki wancan shawarar wancan mutane da suka kawo na sayan cewa a yi samarizing din tasirin alƙur'ani mai girma ga baki ɗaya ya kawo dalilai to shine ce cikin dalilan ha akwai wannan to ga irin abin da yake nufi rajin min rabbi an yutimma ni'matahu muna fata muna kwaɗayi daga mahalicci Allah akan ya cika mana ni'ima wa an yahsala bihi al-maqsud kuma abin da muke nufin akan al'umma ta gane saƙon Allah to muna fatan Allah ya tabbatar mana da haka wa ra'ayina ko mun ga cewa ya dace annal ahsana abin da yafi dacewa an nufura kullu mawdu'in ala hida mu ambaci kowane mawdu'i kowane darasi mu keɓe mishi babin shi na musamman lima fihi min at-taqribi wa wa suhulati saboda wannan ya kusanto da ma'ana ya fi kuma sauƙaƙa al'amura وجمع المعاني يا كما تتر معانوني التي من فن واحد في موضع واحد وندك مغانا أكون فن قدا ديا أتشين درسي قدا ديا أما إن يتاشي سيتشي مكا توبريمي مغانا أكون توهيدي دا أكيرين دك يسن قرآن وندي شيني باجي نغانا in ya gama sai ce bari mu maka magana akan kissan annabi Musa gabaki ɗaya za a kalli Qur'anin gabaki ɗaya fitar da kissan annabi Musa da irin ababen da suka faru da darasan da ke ciki kissan annabi Ibrahim kissan annabi sallallahu alaihi wasallam maganan azumi maganan sallah maganan kaza yace to idan muka keɓe kowane babi kowane fanni muka keɓe shi a keɓe muka kuma ɗauki kowane darasi muka keɓe shi a keɓe to wannan zai fi tattaro hankalin mai sauraro ya fi gane inda aka saba ma annahu kama taqaddama la budda an yadkhula fi ayatin usuli kathirun min al-furu' duk da kasancewan kuma fa babu makawa ne yayin da ake bayani akan tauhidi to babu makawa a nan lokacin kuma ayoyi da dama wanda suke magana akan ibadu da hukunce hukunce shi wuce babu makawa wa fi ayatil furu'i kathirun min al-usul lokacin da ake bayani kuma akan ayoyi na furu'a na fiqh hukunce hukunce da abin nan to babu mafakun a lokacin nan ayoyin tauhidi sun yi shi wai da fi wai da kullu fiha min at-targhib wal tarhib wal qisas shay'un kaseer yayin da ake bayani akan tauhidi ko yayin da ake bayani akan fiqh ko hukunce hukunce to babu makawa kuma kissoshi su rika shigowa ce babu makawa kuma faɗaitarwa su rika shigowa ce babu makawa tsawatarwa ya rika shigowa ce saboda haka qur'ani yake a dunkule da zuwa shi malai cewa hadal masjid ajib kaga masjid ajib kaga wannan irin chaku ɗaya ne da qur'ani yake da shi da junansa bai yiwa kai maganar tauhidi sai ka hada da maganar fiqh bi da hukunce hukunce bai yiwa kai maganar fiqh ko hukunce hukunce sai ka hada da kissa da kwadaitarwa da tsoratarwa da makamantan wannan yace to irin wannan shafuɗan da ƙur'ani ke da shi wato yana da alaƙa kowane sashi yana da alaƙa da shashin min kamarul qur'an yana daga cikin cikin alqur'ani wa izami ta'thirihi da girman tasirin fa innahu kitabun wani irin littafi ne fa innahu kitabu ta'limin alqur'ani mai girma littafi ne na ta'lim littafi ne na karantarwa yazilul jahalatul mutanawwi'a wanda ke gusar da nau'o'in jahilci daban-daban wa kitabu tarbiyati kuma littafi ne na tarbiyya yuqawwimul akhlaqa wal a'mala wanda yana jatta yana daidai dabi'u da aikace aikace fa huwa yu'allimu haka ne ko qur'ani a daidai lokacin da yana ilmantarwa wa yuqawwimu yana daidaitawa wa yuhazzibu yana tsaftacewa wa yu'addibu yana ladabtarwa bi a'la ma yakunu min al-tariq ta mafi nagartan hanya mafi ingancin hanya allati la yumkinu al-hukama wal uqala an yaqtarahu mislaha wa la ma yuqaribu wanda ba zai taba yiwa ga masu hikima duk tara masu hikima da masu hankali ba za su taba kawo wani hanya da zai ladabtar ya ilmantar ya daidaita ya tsaftace kamar irin salon yadda alkur'ani mai girma ya zo da waɗannan abubuwa to wannan shine a taƙaicen taƙaitawa bayanin da malam ya yi a kan sifofin alkur'ani da aka karatu na gaba insha Allah ta'ala shine inda malam ya ce ulumut tauhidi wal aqaidi wal usuli abin da ke da alaƙa da tauhidi da akidoji da kuma ainihin asalin addini to shine zai tattauna akai insha Allah ta'ala wanda zai gina bayanansa a karkashin Fatihatul Kitab to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa ya dace da mu ya gafarta da mu ya tsara mana haske da budi ya haskaka zukatan mu da alqur'ani ya kyautata gaɓaɓɓan mu da aiki da alqur'ani mai girma ya kuma ba mu dacewa da shi duniya da lahira wallahu ta'ala a'ala wa a'lam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحساب من أصاب ما تتلمع وعليكم السلام ورحمة الله
متشابهات مع القرآن نعم يمكن الله كما مثال
ai na bada misali na bada misalin dauki waɗanda suka ce alif lam mim sune mutashabihat sai na ce haka mai da su zuwa zalikar kitab tilka ayatul kitab shikenan iskalin ya gushe in ka ce ban san ma'anan alif lam mim ba ban san fasarin shi ba to in ka ce zalikal kitab ka dauko wadannan ayoyin da ke magana to zaka iskalin zai gushe in ka dauki sifofin Allah waɗanda ke sa sune mutashabiyat din sune mutashabihat din shikenan duk sifan da ka dauka kawai ka dauko laysa kamithli shay'un ka dora ta akai shikenan iskalin ya gushe baka san kaifiyat in ka dauki ayoyin tashin alkiyama me zai faru ka dauko cewa alladhina yu'minuna bil ghaib imanin ka da gaibi ya gusar da hakikanin me zai faru ko kuma hadisan da suka bayani akan za a yi kaza ne za a yi kaza ne za a yi kaza ne qur'ani ya ce za a tashi yawmal qumul nasu da rabbil alamin ya za a tashi annabi ya ga maka cewa ga ma wanda zai fara tashi in ya tashi ga inda za a nufa ga inda za a zauna shi kenan iskalin ya bushe ai na bada waɗannan misalai idan ba ku manta ba idan kuma ka dauki cewa mutashabihat su ne kalmomi da suke ɗaukan ma'ana sama da ɗaya ko kuma ibarori da suke ɗaukan ma'ana sama da ɗaya to kana koma waɗansu ayoyin za ka samu sun goyi bayan ɗaya daga cikin fassarorin shi kenan matsalan ta gushi in ka koma cikin sunna zai maka bayani akan me ake nufi shi kenan iskalin ya gushi ila an fahimce da kyau abin da yasa ba mu mai da hankali akan wa'in ci kawo misalan ba saboda ba tasirin bane wannan usul din ne kawai din ne ko ake dasawa in ka gane shi to zaka daura abin nan din da zaka daura abin nan din da yawa ila an fahimta wallahu a'lam na'am na'am alhamdulillah waɗanda suka ba da kuɗin littafi idan an tashi sai su karɓa dama an ce 24 hours in ka wuce 20 ne za ka wuce 24 hours ya alhamdulillah na malaka wa alaikum salam eh na malaka eh na Allahu warisha Allahu akbar gaskiya ne malam kafin sai tuno wancan aya ya bani adam qala anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha yawwa kware da gaske wannan Allahu akbar zina gaskiya ne alhamdulillah alhamdulillah masha Allah malam kafin ya kawo ƙarin dalili ne akan goyon bayan wancan abin da ce bari an kawo wani fikihu fikihu kila zai nisa a fahimta amma kuma ga shi malam ya ma kawo abin da ya goyi bayan haka kun san har da ya kawo nan bayan ne har a babin tsafta wani za ga ce wai shi irin ba ruwan shi ne da tsafta jikin shi wani sai ya bar kafan shi duk kauje duk faso yana kwanciya ma matan shi a shimfiɗa yana yayya ga mata in an magana dauka shi na Allah ne hadisi yana nan sayyidina Anas yana samun mai yana shashafa a hannun shi saboda hannun shi ya kaushi saboda ya rika bai sa da jama'a a babin mu'amala ashe akwai wani kwalliyan ma da ake yi saboda jama'a kai ba ma Anas ba manzon Allah sallallahu alaihi yana da kaya da yake sa saboda fuskantar baki ko bai da shi kwalliya yake cabawa saboda zai fuskanci baki ko to sai kaga wani matashi ko ya tashi zai ga masallacin juma'a daga shi sai yar shafara kun san shafara? kusan biyu ba da kasu na sallallahu alaihi wasallam to me nake nan ma Allahu akbar kun ji wani sahabi ya ce bai taɓa taɓan wani abu mai taushi ba kamar tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fa yana bulbula mai ne fa a hannun shi da tarari saboda tsaban tsafta wani yana nan in aka yi magana su ne yan sunna tak amma in ka gashin hammakan shi har jawayi da da gansa ko kai ke yi sayyidina anas ya ce kwana arba'in annabi ya ba mu rika ake gashin hammata har mu sha kwana arba'in da gashin baki ga wanda ma gashin bakin nashi bai fitowa da wuce da yanke kumba da gashin mara kwana arba'in annabi ya ba su duk karo duk wanda ya wuce wannan ya saba ma annabi wani yana nan yayi wata hudu yau amma sunna sak kaga matan shi tana hudu shi saboda guri ne kullum yana tara ruwa kuma kullum guri a rufe ba dole ya wari ba wani za ga yana dansa kuka dansa kuka haka kaga duk wannan a babin mu'amala ne duk qur'ani ne shirin da mu zuwa ga irin wannan sai ka ta jiki ka goge jikin ka goge kafan ka ka sanya tufafi masu kyau wani sabi ya ce idan na ci kwalliya mun ga Allah ni ban san ga wani ya sa takalmi irin wanda ya kana kyau shi ma nan girman kai ne annabi ya ce a ba girman kai bane dan Allah ya maka ni'ima yana son ya ga ni'ima a tare da kai kar Allah ya sa kana dan halinka amma kullum kake nan nan kulan ta baka jabi sai ba ka ba ka sako bai ba ka sa ma da abin sai in wancan ustaza wallan da ustaza irin nan ba ina ce abin nan bane duk muna sa ta saboda tana da dadi tana taushi amma kai ba ka wata hula sai ita kuma Allah ya rata mu wani lokaci ka dan sa koyi in dai ba ciwon kai kake fama da shi ba ko ma da bane ko ka dan je ka dan sai mai dan tsada ka sa matan ka ta ganka ta matan kai ma da shi mutum ne amma wani yana nan matan shi ba ta san mutum bane ba yawwa wannan mun kawo babin ne da mutane ba za su yi suna ganin kamar Qur'ani duk da isharar zuwa ga wannan abubuwan shi yasa mun kawo wannan a babin addini mutane suna gane amma a babin zamantakewa sai mutum ya ga ko mashin da zai je ya kamata sabis ba lokacin sabis ya yi ba zai je ya sabis ba sai ta buga ta kamar sannan ya dawo yana wallahi tallahi Ah, idan Allah baka ni'ima ka abin amana ka tarere neman da Allah ya baka akai akai karɓa mata sabis inda ke da bukatun a wanke a wanke ko ba gaskiya ba ka shigar da farin ciki cikin zukatan mummune ma duk qur'ani ya shirka da zuwa ya shirka zuwa ga wannan abinda abin da ba a so shine zurfafawa gurin gyara duniya yau zurfafawa gurin gyara duniya amma har gashi annabi ya ce mana qahu Allahu shi'ra falyukrim wanda Allah ya bashi gashi ya girmama gashi ya mutunta kar Allah ya baka gashi ka ga gashin ka kai baka yi aski ba kai baka tace ba haka za ga yara suna zuwa makaranta ba aski ba ta cikai ba aski ba ta cikai ga yara kansu dukun dukun dukun dukun dukun haka wannan ba koyon qur'ani bane ko dai ka tace ko kuma kai aski ka shafa mai shikenan sai an bayyana zama duk wannan ga yana cikin nasosin qur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ta miki insha Allah Thank you.